الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على فاتح الحاتم وبؤوس رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه حقا قدره ومقدار العظيم لما شيء بركرة انتت بلوغ المرام أتكلم بني شيخ أزمي za mu tashi hadisin da muna cikin sa sai karatu mai yanke wato inda hadisin da aka karbo daga shaddatu dan ausin dan ci annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajul manzo Allah ya zai samu wani mutum bi baqi'a anan baqi'a wa huwa yahtajim alhali shi wannan mutumin ana mishi kaho a lokacin wato shi wannan mutum manzo Allah iske shi ne alhali yana kaho fi ramadana a cikin watan ramadana faƙali sai manzo Allah sallama ce da shi afdal hajimu wal mahjumu manzo Allah ce mai ƙaho da wanda aka wa ƙahon dukkanin su azumin su ya kare rawahu hamsatin wato mutane biyar sun karwaci wannan hadisi illa tirmizi sai tirmizi shi bai ruwace shi ba wata hahu ahmadu ahmadu ya inganta shi wa ibn huzaimata ibn huzaimata kuma ya inganta shi wa ibn hibana kuma ibn hibana ainihin shi ma ya inganta shi wa an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas Allah ya da shi bin malik kala ce awwalu ma kurhat hijamatan lisa'imi farko abin da aka fara wato ainihin kyamata ga mai azumi shine kaho domin anna ja'faru bin abi dalib cewa Jafar ɗan Abi Dalib a hata jam ya kahu wa huwa sa'imu a hali shi na da azumi. Kamar rabihi Nabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallama ya gita ta wurin sa. Fa qala sai ce mishi afa daru hazani lalle waɗannan mutane guda biyu ga baki ɗayan su azumin sai a kare. Sun marahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame ba'ada ba'adu bayan wato wannan lokacin fil hijamatin a cikin kafo lissa'im ga mai azumi wato daga ba manzo Allah sai rangwame cewa mai azumi zai iya yin kaho na wa kana Anas ya kasance shi Anas ya hatajimu yana yin kaho wa huwa sa'imu alhali shi na da azumi rawahu dar kudini dar kudini ya rawaito wannan hadisi wa qawahu kuma ya karfafa shi cewa hadisi ne maquhu wa an Anas wa an Aisha radiyallahu anha radiyallahu wa an Aisha radiyallahu ta'ala anha an karɓo daga ummul muminin Aisha Allah ya da ita annan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace aktahala fi ramadan cewa ita na na Aisha take cewa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kulli a cikin watan ramadan wato manzo Allah ya sa kulli a cikin watan wa huwa sa'im alhali shi manzo Allah yana da azumi rawahu ibnu majah ibnu majah ya rawace shi da isnadin da ifin da sinadi mai rauni wakala tirmizi tirmizi ko ya ce la ya sabu fil haza babu shau wato imamu tirmizi ya ce a ya ce ba abin da inganta daga wannan babin magana sha'anin kwalli cewa bai inganta ba wato sinadin sa bai inganta ba duk da yake an samu malaman shi kan shi imamu tirmizi akwai inda ya kawo wato cewa sashin malamai cikin sharhin wato ainihin hadisin da yake magana akan abubuwan da aka jeranto waɗanda suke kar azumi kamar da can ibn qayyim yake cewa a cikin zadul ma'adi fi hadil hayrul bariya yake cewa wallazi saha anna rasulullah sallama cewa abin da ya tabbata daga manzon Allah sama ce annahu yafdiru cewa manzon Allah yake cewa annahu yafdiru sa'imun aqlu wa shurbu wato manzo Allah ya ce ci da sha na kare azumi wal hijamatin da da qaho wal qai'u da kuma amai wanda mutum shi jawo shi da kanshi wal qur'anu dalla ala annahu jama'a al wato qur'ani ya nuna cewa wato abin da ke warware azumi shine kawai wato jama'i shi ke warware azumi to anan daga nan kuma shi imam tirmidhi al-tirmidhi ke cewa wa tilfa al-ilmi imam turmizi yake kawo cikin wato sharhin sharhin da shi ke kawo ya kawo sharhin wato magana imam turmizi cewa wa hatu dufa ahlul ilmi sashin mabuta ilmi sun sabani filkuhul lissa'im akan wato kulliga mai azumi ya shafa fakarahat ba'aluhum sashin malamai sun kyamace wato shafa kulli wa huwa qawlu sufyanu wato qawlu sufyanu sauri wa ibn mubarak da kuma ibn abdullah ibn mubarak da kuma wato ainihin Ahmadu Hanbali shi ma kan sabu Ishaq da kuma Ibn Ishaq wato ainihin Ishaq wato babban malamin na hadisi wa rusa ba'al ahli ilmi sashin kuma sai rangwame shine wato qaul Imam Shafi'i Imam Shafi'i shine ce yayi rangwame babu kuma za a shafa duk da an samu Anas bin Malik yana shafa kulli alhali yana da azumi to kuma ce bai ga wani sahabi daga cikin sahabbai ban ji sai na anas ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahu kuhulu lisaimi ban ga ɗaya daga cikin sahabbai na ba wato abokan ba wanda yake kyamatar shafa kulli a cikin azumi suke malamai suna kallon cewa idan an ka shafa kullin ya biyo ta mazarta wato zai kawo ga makogoro wannan shine maganar malamai to sai mu ci gaba da karatu littafin na hadisi na'am yake cewa la yusufu fil hadal babu shay'un wato ba mu danganta daga wannan babin wato maganar sha'anin kwalli cewa wai ruwa isnadin shi bai inganta ba wa an an wa na bi huratu radiyallahu anhu qala an karbo daga abi huratu Allah ta shi ya kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya wanda yammanci wa huwa sa'imun alhali shi yana mai azumi fa akala yati aw shariba ya sha falyutin musamman to ya cika azuminsa wato azumin shi na nan ya ci gaba da azuminsa idan ya tuna amma yana tuna sai ya kame daga cin abin kurkur bakinsa fa inna ma adama hullahu wa saqahu lalle ya sani shi wa wannan cin da Allah ya shi ciyar da shi wato cin da ya samu ya ci da shan da yi cikin mantuwa to Allah ne ya ciyar da shi kuma shine ya shayar da shi muttafaqun alaihi hadisin an gamu kansa wal hakim imam hakim ya ci gaba da ruwaita ya kamuna hadisi man abdar fi ramadana wanda ya ci abinci daga ramadana cikin watan ramadana kenan nasiyan yana mai mantuwa fala qada'a alaihi babu ranko gare shi wala kafaratan babu kafara gare shi wa sahihun cewa ya inganta yake malaman fikihu musamman mazhab maliki imam malik ba su dauki wannan maganar cewa wanda ya ci da mantuwa ba cewa babu ranko gare sa ba a'a abin da suka gani idan mutum ya ci abinci da da da da, da mantuwa to wato ba da gangan ya ci ba to hukuncin sa zai iya rankawa wannan shine maganar masabata imam malik kuma shi imam malik ya dubi amal madina ne wato abin da iski ga mutanen madina suna yi shine yake bi saboda haka ba zai mutanen madina ɗan shekaru kaɗan da ke tsakaninsu da wato yake tsakaninsu da tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su canza daga wato ainihin wato ɗabi'u ko kuma aiki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine yake cewa wato amma shi hakim ga abin da kawo wan abi hurairah radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara'ahu qai'u wanda duk ya jawo amai fala man zara'ahu qai'u wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda amai yarin jaye shi saboda nan zara'a zara'a eh wato wanda ya zamanto zara'a wato amai yarin jaye shi zara'a qai'un fala qada alaihi babu ranko gare sa amma fa manistaqa fa manistaqa to nan ko kaga shine manistaqa wato wanne ne neme shi kenan wanne ne neme tuhuwar aman kenan fa alaihi qada to akwai ranko gare sa rawahu hamsatun wa allahu fa ahmadu amma Ahmadu ya illantar da hadisin wa qawahu dar kudini dar kudini kuma ya karfafa shi ya karfafa hadisin cewa hadisin ne mai karfi wa an Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu anhuma an kabo Jabir dan Abdullah Allah ya da shi da baban shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Allah sallallahu alaihi haraja ammul fatahi ya fita a shekarar fatai wato shekarar da wato aka yi buɗe maka kenan ila makata zuwa garin makka fi ramadana a cikin watan ramadana musamman sai manzo Allah sallama yayi azumi a wato cikin tafiyan tasa hatta balagar qurra'al gamimu a a manzo Allah sallama sai ya dauki azumi har sai da ya isa wani da aka tuma qurra'al gamin ana tuma wurin qurra'al gamin to shine qurra'al gamimi qurra'al gamin to kuma ana ce da shi kura algammin ko kura algamimu to fasamman nasu kuma mutane ma suna azumi a wani lokacin fasamman nasu sun da abi kadahi sai manzan Allah salama ce azumi shi da bi kadahi wato wani kokonsa wani kokoni bi kadahi ko wani kwano biqadahi ma'il farafa'ahu sai manzo Allah ya daga shi sama wannan kokon nasa da ya ita ami kuma sai ya azuma shi wani koko da ruwa cikin biqadahi ma'i farafa'ahu manzo Allah sai ya daga sama wannan wato ya kasance hatta nazarin nasu ilai har sai da mutane suka wato ainihin suka yi duba zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam fa shariba sai manzo Allah ya sha sun maki da lahu yace musu ba'a da zalika sai yace musu bayan hakan ga inna ba'alan nasin lalle su sani cewa inji manzo Allah sallama yake cewa hakika sashin mutane yayi azumi inna ba'alan nasi qad samma wa qala ulaikal usatu wato bayan daga nan manzo Allah mutane da suka kama azumi tare da wato bayan manzo Allah kar azuminsa su kuma suka ci gaba da azuminsa to shine nan wato abin da yake faruwa to shine nan dama aka faɗa manzo Allah cewa bayan wato ya sha ruwan ba sai ya ga tunanin akwai wasu da suke azumi ba su daina azumin ba shine aka faɗa manzo Allah sun aka ce sun maƙila lahu sai aka ce da shi ba da zalika bayan hakan ga wato bayan da ya sha ruwa shine aka ce inna ba'alun nasi na lissashin mutane ƙarsan ma haƙiƙa suna nan suna azumi waƙala wato sai manzo Allah ce wula'ikal ustatu waɗannan su ne masu sabawa wula'ikal ustatu wannan su ne masu sabawa wato su masu saba da tafarkin wato addini Allah to wannan yana nuna kenan tafiya daga nan ne aka samu asalin idan mutum zai tafiya to sai a wato ainihin a sai a zamanto a dakantar da azumi saboda tafiya wannan kuma lokacin wato ake ganin cewa a lokacin hukunci ya tabbata cewa daga wannan lokaci da matafiyi in ya kai tafi da ta kai a mata kasaru to babu laifi ya aji azuminsa kuma shi ya fi soyuwa saboda shi Allah yana son idan ya yi mutum sauki to ya rike wannan saukin da Allah ya mishi shi yasa hadisi yake ce mana wani hadisi wato ainihin inna Allah yuhibbu rufusahu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu wato Allah yana son rangwamin da ya mishi yayi wa dan adam to ya rike rangwamin nan kamar yadda yake son ainihin wato mutum ya zo da farillan da Allah aza masa to haka Allah yake so dan ada ya rike wannan wato ainihin sauƙaƙa da ya masa wato ya rike sauƙa da Allah masa kamar yadda ainihin wato yake so dan ada ya zo da farillan da Allah aza masa na yace wa fi lafzin a wannan lafazi fa kila lahu aka ce da manzo Allah sallama innan nasu lalle cewa mutane karshaka alaihim siyam wato kafin manzo Allah sallama ya sha wannan ruwan da yake azumarsa ainihin wato qaddahil ma'i nan sai aka fara faɗa manzo Allah cewa akwai mutanen da ake tafiya da su lalle ai azumi ya wuya ta gare su lalle cewa azumi ya tsananta gare su a a wa inna ma yantazuruna fi ma fa'alta kuma su mutanen ba su iya yin wani abu ba suna jiran ne su ga abin da zaka aikata ne wato idan ka ba da dama ka musu umarni da su kada azumin ko ku kila su ga wani abu da zaka aikata dalilin za su samu mafita cikin wannan to shikenan sai su samu mafita tunan nisa shi ne suke ce yake cewa suna jiran wata su ga abin da za ka aikata ne sai lasulama fada'a bi qaddahi min ma'i sai manzo Allah ya umarni a zo da koko da ruwa da cikin sa ba'd al-asr bayan ainihin sai al-asr mashariba sai manzo Allah sallama ya sha wannan ruwan rawahu muslimu muslimu ya rawace shi kaga wannan hadisi yana nufa dalilin sai da aka ga mutane sun jigata ne na'am wa an hamzata bin amri an karbo daga hamzata dan amri al-aslami al-aslami radiyallahu anhu Allah ta dashi ya yace annahu cewa kala ya rasulullah aka ce ya manzon Allah inni ujidu fil quwwati ala siyam fi safar cewa yace ya rasulullah ya manzon Allah ni ina da karfi a cikin wato inni ujidu fi quwwati ni ina ji ina ina wato inni quwwatu wato aka yake cewa kamar shi wannan wannan sahabi da ake magana wato ainihin wato hamzatu dan wato dan amri al-aslami yace na jin karfin zai iya yin azumi wato alhalin tafiya fa hal alayyal junnahu wai shin akwai laifi gare ni da zama zaman to ina azumin fa qala su jimhiya ruhsatun manzo Allah ce mishi a'a ai ruhusa ce ruhusa ce rangwame ce min Allah daga Allah fa man hazar biha wanda ku yi riki wannan rangwamen daga Allah fahasan ta aikata ta wa ma ahabba an yasummu wanda ke so kuma ya azinci azuminsa a halin tafiya fala tuna alaihi babu lafi gare sa ai rawahu muslimu muslimu ya rawace shi wa asalahu fi muttafaqin wato amma asalin hadisin wato yana cikin wanda muttafaqun alaihi min hadisin Aisha yana cikin hadisin da aka gamu a kansa wato Buhari ya rawace shi Muslim ya rawace su an gamu kansu kenan min hadisin Aisha na daga hadisin Aisha na anna Hamzata bin Amri cewa ita ta rawaito ita ma take cewa Hamzata dan Amri sa'ala ya yi tambayi manzon Allah sallama ce wancan magana kenan din cewa ni ina jin karfi a halin tafiya na zan iya azumi wa an ibni Abbas radiyallahu ta'ala anhu anhuma dan Abbas Allah shi da shi da babansa ya ruwaci hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa rufusa lishehi kabiru an na yafitiru yudu an yi rangwame lishehi kabiru ga tsoho babba yafitiru ya ci azumin sa ya wato ya kada azumi ya ci azumin cikin wata ramadana ya diya mu an kulle yawan miskinin amma ya ciyar duk yini ya bada mudu ga miskin wala kada alai babu rakukansa rawahu dara kudani dara kudani ya rawace shi wa hakim da kuma hakim ya rawace shi wa hakim wasu hahu kuma ya inganta shi hakim wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala an an kabo daga abi hurairah Allah ya darshiya yace kala ja'a rajulun wani mutum ya zo ila annabi sai sallama zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala yace halakatu ya rasulullah na halaka ya manzon Allah kala ce wa ma halakatuka ni halaka ka kala ce waqatu ala imra'ati fi ramadana na abka ga matata a cikin watan ramadana fa kala hal tajidu ma tuntaqu raqabatin manzo Allah ce shin ko kana da wata boywa wadda zaka diyota ta domin kai ka fara kala sai ce la banda kala ce fa hal tasdiu an tasummu shahrayn shin to yanzu kana da ikon da zaka iya azumi wata biyu domin ka fara wata tabi aini amma a jira da juna kala yace la yace banda ya rasulullah kala sai ce fa hal tajidu ma tudimu 60 miskinan manzo Allah ce to kana da abincin da zaka ciyar da miskini 60 kala ce la ban da ya rasulullah sun majalasa sai zauna a wurin manzo Allah sallama fa utiya annabi sallama bi arqin sai aka zo manzo Allah sallama da wani tire wato aka zo manzo Allah sallallahu sallama da wani sanwo wato wato kamar a ce tire shine shine wato akwai ce sanwo shine wato ake ce tire tire kenan fihi fihi tamra a cikin sa akwai dabino fa kala ce tasaddaqu bi haza je ka sadaka da shiya fa kala yace yace yace a ala yace a ala afaqara minna yace yanzu akwai mabukaci sama da ni ya rasulullah kaga wannan bawan Allah kenan an ba shi an ce yana da azumi ya ce bai iyawa an ce yana da wato ainihin ya ce da abinci sittin miskini sittin ya ce baya kuma an ce yanzu an ba shi kuma wani abin ga an ce yana da boya ya ɗaya wuta ya ce bai da ta yanzu ga shi kaga saboda irin falala ta manzan Allah salama laifi ne wanda ubangiji ne aka yi ma amma manzan Allah zai bai laifi ba tare da an yi waɗannan hukuncin da Allah ba ka gane irin martaba da matsayin manzan Allah salama duk abin da ke so a fadar Allah to shine Allah ka so to za mu ji sai ce ya rasu lalla akwai wani mabukaci sama da ni ka kuma ce laifin fa ya ce fa ma baina la la ba aita ya ce la na ce fa ma baina babu fa tsakanin fa labatai ha a halu baitil ahwaja ilaihi minna yake cewa fa shi akwai mabukaci sama da ni saboda babu wani ma'abuci gida a tsakanin duwatsun madina biyu mafi bukatuwa da shi daga gare ni saboda madina tana tsakanin duwatsu manyan duwatsu ne guda biyu ya ce to cikin tsakanin duwatsu guda biyu shine wai ba wani gida fama baina babu wa wani gida tsakanin ma baina laba labatai ha tsakanin duwatsu guda biyu na madina ba wani gida tsakanin duwatsu guda biyu na madina ahal baiti ahwaja ilaihi minna wani gida da yake maficintar bukata sama da gidana fada hika nabi sulma sai annabi sulma ya dariya hatta badat an ya buhu hatta badat an ya buhu har sai da hakuran suka bayyana sun makalar ce azhab tu tafi da shi mana fa da imuhu ahlaka ka ciyar da iyalinka shike na fa kaga shi ma fakiri ne aka ciyar aka bashi gaba din to wannan sai da manzon Allah sallama rawahu sab'atan wa labdil muslimu amma lafazin na muslimu ne muka kawo muku wa Aisha wa ummu Salmatin an karbo daga Aisha da kuma ummu Salma radiyallahu ta'ala anhuma Allah tabaraka ta'ala yadda da su gaba daya yace annan nabi sallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance yuzbihu junuban ya kasance yana waye safiya da junaba min jima'i na daga jima'i sun mai tusilu sun manzo Allah ce wanka wai sun mu kuma ya ci gaba da azumin sa wato zai dauki ainihin azumin sa a hakan nan kuma sai misali ko da alfijir ya fito daga baya yanzu shikenan sai je wanka sai ya sallah wato ko da alfijir ya same shi da da janaban babu kuma zai dauki azumin sa alhali yana da janaban wannan kenan muttafaqu alaihi an ga mukan za duk da shi manzo Allah sallama janaban sai ba janaba bace ba ta naba bace amma duk da haka wato ana nuna mana ne mu ma babu komai an mana rangwame mu ma da suke janaba mu janaba ce mutafaku alai wazar muslim muslim ya ruwaice fi hadisin ummu salama a cikin hadisin ummu salama wala ya kadi kuma manzo Allah bai ranka wannan yinin azumin ba wanda ya tuye sahuru da janaba kuma daga baya bayan alfajir fito kuma manzo Allah bai wanka yadda ya sallah ta ce bai ranka ba wa ana shi radiyallahu ta'ala anha an karɓo daga nan Aisha Allah da ita tace annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace man mata wani biyar rasu wa alaihi siyamu akwai azumi kansa san ma'amuhu waliyahu to majibancinsa sai su yi mashi azumi wato wanda yake akwai azumi ranko a kansa to majibancinsa sai su yi masa amma mutum da ya rasu cikin wata ramadana bai ida azumin ba to abin da ake so a yi masa shine kwanakin nan da suka yi saura wanda bai yi ba to sai a yi mai ciyarwa a kansu wato a yi ciyarwa a kansu wato a ba su mudu a kansu amma inda a ce kila wani azumi ne na rankoki kan shi to ana ganin wasansu za su iya yi kuma wasu ma suna ganin ko dai ma rankun ne ana iya ciyarwa matsayin mudu a ba su a kan kowane yini kamar yadda aka yi ma tsoho wannan ragabtun da yanzu bai da iko na rankawa inda ba sakaci ne ya yi ba wanda har ya zamanto wato sakaci ne ba shi daman wato yana da daman da ya kamata ya ranka bai samu rankawa ya rankawa amma wanda iko nake da wasu dalilai suka shige mashi gaba har ya zama bai samu yaran ka mu ta same shi to wannan ana iya ciyarwa din a dauki abinci a basuwa insha Allah za a iya aikata hakan nan alhamdulillah yake cewa nan ne fasalin wato ainihin magana ta kare ta azumin farilla yanzu kuma za mu yi magana akan wato azumin ta amma a cikin wato ainihin karatunmu na gaba insha Allah alhamdulillah